بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أعتبر أجل وقي بوجه رجل ashirin da bakwai ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan kira na ba alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya yi da sha takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiyya don ba manta ba mun tsaya da rufi na ashirin daidai za mu tashi da rufi na ashirin da ɗaya a wannan littafi mai albarka عمدة الأحكام نبض مالني عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى wanda aka haife shekara ta ɗari biyar da arba'in da ɗaya ya koma zuwa ga Allah shekara ta ɗari shida da biyu. Muna cikin babu makaro haƙi sala babu da yake magana a kan ababen da ake ci a sallah ba a so mutum ya aiwatar da su. mun tsaya kan hadisin jari na abdullahi hadisi mai lamba ta hamsin da hamsin da bakwai ko na a wata nuska sisi a wata nuskar kuma hamsin da takwas ko da ta ya danganta da nuskar da kake hannunka sisi an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ba an karɓo daga jabir bin abdullahi Allah ya kara masa yarda jajiru mun yi bayanin sa a baya da muka zo hadisin sa na farko cewa yana cikin wato ga akwai wanda suka fi kowa al-muqtiruna min as-sahaba wanda suka fi kowa yawan hadisi in su bakwai da aka ce sun yi ruwaya mai yawa daga annabi alaihi salatu wassalam akwai jajiru سبع من السهل فوق القلب قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مبارك أبو هريرة سعد جابر أنس siddiqatin kadawun umar ibn abbas wayannan sune guda bakwai da malamai suke kawowa cewa kowa hadisin da ya hore duhu wato dangane da ruwaya da yau daga annabi alaihi salatu wassalam sannan mun ji cewa jajiru yana cikin waɗanda ba su da shekaru masu yawa annabi ya wasu duniya sai su shekara ashirin da yan kai wa kaɗan annabi ya wasu duniya to a shine cewa an kamar da yake da kan lalle ne na Umar dan kada radiyallahu anhu Allah ya fara masa yadda shi ma sai na Umar da hadisi da muka fara a farko wa annabi namal a'malu bin niyyat sai na Umar yana da wato falala mai yawa wadda ita ba za ta ke ilmiwa idan ka ɗauko bangaren abu da ya shafi mulkinsa za ga wuri ne mai faɗi rayuwarsa abu ne mai faɗi ko da irin bangare na ka ɗauko shi da wasu suke ɗauko littattafai ko a ce littafi akbaru umar a ganki wato horin wanda kowanne ka ɗauka kowanne horin wani abu ne kawai ake magana a kansa mustaƙili wanda za ka amfana sosai da sosai a rayuwar sai na umar radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda ja a yawan kandar ya zo ranar gwalalo ko kandar ko ahzab yakin wato ‘yan maja waɗanda suka haɗa kai da kafiran ƙuraishawa da yahudawa da suke gefe kowanne yana ciki da annaba ɗaya salatu wasalam cewa an yi musu illa a yakin badar an yi a yakin uhudi wannan abubuwan suka kullata shi balarabe yana da wata ɗabi'a an yi kullace kan bai ɗaukanta ba to baya zuciya shi kansa abdullahi ɗan ubai ɗan sarari ai ya kullace annabi saboda asali auzu da kajar sun yi man mubaya kafin annabi ya yi hijira sun yadda shi ne mai unguwa mai gari annabi na zuwa sai aka taro to illa wannan ita ce shi ne dalilin zaɓarsa da annabi cewa duk mutanen da za su yi yanzu sun bari saba san shugabanci to shi ne dalili to ana cewa hanzar saboda ramin da aka yi wurin wanda salman farisi ya ba da shawara cewa ga yadda za a yi saboda lokacin da annabi ya samu labarin yan rundunonin nan sun tattaru cewa suna so su kawo madina haji sai kira wansa a bai shawarce ce ce ne shawarwa ga labarin da na samu sai ta bai wasu daga suka ce ya rasu lalla mun je da bari a kawo mana hari domin duk wanda ake kawo wa hari da alamun an fi karfinsa tunda mun samu wannan tabbacin cewa za su zo kafin su zo mu fita in ma za a haɗa a haɗu a wajen da haka wala ai wa matan mu da ƴaƴan mu yin ba to shi ne bayan an fita din Salman al-Farisi ya ce shi a Farisa domin sai da shekara wajen ɗari biyu ya musulunta sannan ya shekara sittin a musulunci yana da shekaru da yawa an muka zo kan hadisin sa wata ran za mu ji wato irin abubuwansa to shi ne Salman al-Farisi sai ba da shawara a yi wannan ramu wanda muka ce asali shi ne janyo ake yin ganuwa da za ka ga ana yi a ƙasashe na sarakunan musulunci duk da aka yi domin a ba da kariya to an wasu za su kawo hari to wannan ganuwa kanta za a hau duk wanda yake fitowa daga nesa ba shi da shi za a gani sannan da yake tallaka wannan mafi yawanci za ka je da ruwa to duk wannan dabarun da salmanin farisi ya fita yaji ne yake cewa za a yau malkandar ya zo ranar da aka yi gwalalo ba da magara ba cikin bayan rana ta bayi jaji ne yake ba da labarin sai na amur ya zo bayan rana ta bayi wata ala ya tubu ku fara kuraishi ai sai sai na umar ya rika bi ta kan kuraishawa haka a tafu ma'anar da hausa shi ne gaji yadda zafi amma a gurin ba wani ita ne zafi shi da ba na da yake bari cewa a ce mutum ya fi kaza kaza a a larabci aka ce zafi a tanki na kasa mutum ba zafi ne ka na kasa ne domin asali ka ce a sabu ya zo ne daga ma'anar alƙada'u yankewa har ke mutum da rada ko kuma ƙofar dubura shi ne a sabu wasu malamai suna kawo shi da attaqi a ce to ne bambancin sa da attaqi in ka ce asabu zalim da yawa mutum ya yi sai dan wani za ga in ya fara har sai an ruba bakin sa attaqi kuma yayi guda ɗaya ko biyu kawai yake shi ne attaqi to duka ne wato zalim to wannan zalim da ake magana ya tuku kufara quraishi yana ta zage wato kafirin Qurayshawa yana na kasta yana rage musu daraja abin da yasa muka faɗi wannan saboda wani zai hararo da cewa to ai hadisi ya tabbata na Bukhari annabi alaihi salatu wasalam an ce lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fasikin wala mutafahikin annabi bai kasance da albaja ba kuma bai kasance da kake da ba wa kana yaqulu inna min riyadikum ahsanukum akhlaqan annabi ya kasance yana cewa mafi zaɓi kowa da wato lalle yana daga zaɓaɓɓun ku wanda suka fi kowa kyawun dabi'a to ko duka babu kararo da za ka gane cewa ba irin wannan zagin da albarka aka yi a gaban annabi ba ba irin da bane wannan shi ne sannan wa qala ya rasulullah sai yace ya ma'aikin Allah ma kitu usalli al-asra ma kitu ban kusa na sallaci da asar hatta zalati shamsu ta goba har sai da rana ta kusa faduwa sai na wani yake gaya kun ji dalilin da yake yake fashi gaba da su kurka muku kafirai sun ke zantar da shi har ya ji abada kuma lokacin ba saukar da wani zafin ka ne ba ba kamta da wani salata ba ta kun tsari ba saboda ita wato وإذا كنت فيهم كان بين آيات مرسية da zuwa da zai rufa da ake bada a wannan ne kuma kaga dai da aka yi kandan sannan aka yi wannan to yi zama da yake ce wani dalili ne da kaga da da wannan ai ana yaki ma za a yi sallah to sai yace um makalar da ne sallallahu alaihi wa sallam ya zama kira da insha Allah tabbata gari yace wallahi ba sallai ba sai ce sai na na Umar wallahi ni ma ban ba ba sai na Umar bane kawai da wuce shi ma bai yi ba kaga akwai wato sifa ta sauƙaƙawa lokacin da yaron guri zai zo wani abu ya dame shi sai ta kumfura cewa har yanzu ba ka ji albashin ka ba sai ne gurin gaba ɗaya uba kwata kwata ya ce ni ma ba ban ji albashi ba sai ka ci ta yi eh ai ba kai kaɗai ba ne ko a zai fita hidima gaba ɗaya domin ya san ba za a hana oga ba dole za a bari amma idan kowa ya samu shi wanda shi to nan kuma yana cikin tashin hankali da gare to shi ne ma da yake cewa ƙare yake fa kumna ila butahan sai muka miƙe muka tafi wani guri da ake kira butahan ismul makan aka ce wani wadi ne a madina amma a yanzu a yanzu idan ka je Madina sunan gurin kake wudahan in ba wanda ya karanta tarihi ba ba zai gane ba ana kiran sa wadi abin jayyida eh sunan sa a yanzu kenan wadi abin jayyida shine wudahan din wanda a da san sunan sa kenan saboda haka a sai suka je wannan suka miƙe zuwa ga wannan gurin wata wasa alayhi salam annabi alayhi salatu wassalam yayi alwala irin ta sallah وتوضأنا لها yace mu ma muka yi alwala inji mai ruwa ya jaji da Abdullahi laha dan wannan sallar ashe suna da yawa kowa ma bai ba tunda annabi bai ba kowa ma bai ba yawa fatan da asra ba'da ma garba shi ya annabi alaihi salatu wassalam ya sallati al-asr bayan rana ta fadi domin mun bi hadisi ta tin da yake ba a yin sallah lokacin da shine tsarin mai tsakali ko lokacin yawa bayan bayan bayan bayan la'asar tsakali irin wannan lokacin da rana ta fara iskira ne ba a sallah a tali ma idan ya fahimci cikin da kyau za mu ga baya ta lokacin sallar jawa a daidai wannan lokacin Yake yake ba sallar asar ba da magaraba cikin mutum ne bai tashi suna sallah ba cewa ashe bai yi la'asar ba ana samun wannan wato fasikusun ashe bai yi la'asar ba sai ga lokacin kuma rana ta iskirari to sai hakura rana na faduwa ko an kira sallah ko ba kira ba sai ji fara la'asar sannan sai ji magarba amma ba wai ya sai ko magarba ba sannan ya ji la'asar a a tartibu bainal fara'i jiran dawa tsakanin farillai shine daidai dan za ka suna ba da wannan fatawar cewa ai sai shi kawai yanzu bai magarba an kida ne ta ce la'azar dan da yafi inganci shine ya fara yin la'azar din da domin ga abin da muka yi annabi alayhi salatu wasallam ya aiwatar daga baya kuma sai yi sai yi sallar ta magrib to sai yi thumma salla ba'da al-maghrib ba kinan ma zai ya fita bayan nan sai annabi alayhi salatu wasallam ya sallaci sallarsa ta magarba to anan abin da zamu koya karkashin hadisi na farko yana nuna mana jawazu saddil mushriki a ce ya halatta a zage mushriki ya halatta domin da shi mun ji anan a nakasta su a rage musu daraja ya halatta malamai suka ce yayi abin da aka hana shi ne la'anin mu'ayyan ka kama kafiri yanzu shi kadai ka ce wa da kafiri wa ne Allah ya ci masa kaza wannan bai halatta ba domin kun ga Allah alaihi salatu wasallam da yake sallah yana alƙulu ya fara kama sunaye ya ubangiji wa da kuma kaza wa da wa ne Allah madaukakin sarki da kansa ya dakatar da yake laisa laka min al-amri shay aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun kun san abin da zai baka mamaki kusan waɗanda annabi ya rika kira din nan biyo su ko musulunta saboda abu ne abu da yake a bagai ne da yawan su sun musulunta shi sa Allah ya tare da kama suna sai dai a yi riga ba wuya inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira kaga Allah ya ce gani cewa Allah ya tsine wa kafirai kafirai kawai take riga kai ba wuya wanda ya sa kai ba sai dai ne yawwa kaga baka dora wani ba ko kuma kaji wannan misali da ya umumi ko kuma ukaliki ne rubi yadullahi maqlula sai Allah ya ce kullat aydihim wa lu'inu bima qalu bai ya dawo ba ba su da dani shi ku kai da ita kaga nan ma ya fito cewa ana yi umumi اللهم دمر الكفرة والمنافقين اللهم دمرهم تدميرا kaga cewa kai Allah ga ruta kafirci da kafirai baka ce da wani da wani da wani ka zo alƙunut lokacin da yake mutu ka ba sunan da ba kyau kwarai kuwa dan za ga akwai wanda suka rika wannan karambanin lokacin likitan Amerika da daga kasashen musulmi a wannan lokacin za ga an zo sallah ka ba Allah ramma yana ta Allah ya ta kawo sunan su Tony Blair su waye sai bayan daya ba shi dalilin shi ne wato ba ku sani ba ko zai iya musulmi shi ne malamai suka ce kada ma wani yaro za su kula hirar duniya shi ai wane musulmi ya cike ni wato wai baya so musulmi ta saboda irin su yake yi ba kyau wannan abu ne kwata kwata ba kyau saboda haka ita rahamar Allah faɗi ne ba a so kai ka kuce ta tana da faɗin gaske to wannan shi ne dalili da malamai suke kawo amma idan labari za ka bayar labari ko kuma inda Allah ya bada labari cewa wani ai kafiri ne mutlakan a ta hanyar labari ko kuma wani tsinanne ne wato bayan Allah ba ɗaukakin sarki ai ya mutu kafiri a matsayin tsinanne ba babu da shi innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffaru Allah zai ce fa ulaika alaihim la'anatullahi wal malaikati wan nas ajma'in sun mutu suna kafirai wannan ba tunani ne su ba ya ba shi na nune kuma kafai ba ka da kauci a nan amma ne rai al'amarin sa a hannun Allah ya a hannun Allah ya saboda haka ba daidai bane wani ya saki baki a kan sannan na biyu shine wato halaccin mutum ya rantsi rantsuwa ba tare da an nemi ya rantse ba kaga annabi alaihi salatu wasalam dan ya karfafa zancen sai yake wallahi ma sallaitu wallahi ni ba ban ba to gurin da kake so kara abu karfi malamin suka ce babu laifi dan wato mutum ya ya ya rantse sannan malamin suka ce ba laifi bane ka ce ban yi sallah kaza ba sai ce wallahi ai ban yi sallah kaza ba ya miki a ce ban yi sallah kaza ba ba laifi ba ne an samu dalili daga wannan sannan wato fa'ida ta hudu shine wato akwai ana so mutum ya rika tausasa wa waɗanda suke cikin wani yanayi musamman wanda suke karkashinka ba a so ka zo ka ɗauko kalmomi masu tsauri yayin da ake cikin tsanani ka rika gaya wa mutane mutane suna cikin wahala musamman zuwa gabani kai shugaba ne kana da jagorori a ƙarƙashin ka to yi kokari ka lallace ko wanne irin abu duk alherin abu duk yadda ka hango shi to lallace ka ake kaga sai da hawa da zuwa hankalin sa a tanti sai annabi alaihi salatu wassalam ya faɗi kalmar da ya samu sauki a zuciyarsa cewa ni ma ban ba wannan ta sa sai da hawa ya samu sauki a cikin zuciyarsa da za ke yi kalma idan shugaba ya zo ko da wanda lokaci ya rika samun a samu jikin sai tsoro na kalmomin da zai faɗa wanda za su yi damar to ku zaɓo kalmomi ka rika duba yanayin mutane akwai lokacin da duk gaskiyar ka ba za a fahimce ka ba sai ka yi amfani da kalmomin da mutane za su ji cewa wato a lallajin su wannan yana ɗaya daga cikin wato ƙa'idoji na shugabanci da ya kamata shugabanni su ke kuma ba wai na ce shugabanni ba wai iya shugaban kasa ko gwamna ko kaza a'a ko kai da kake a gidan ke a matsayin ka na jagora wani abu ya faru to akwai lokacin da sai ka amfani da wasu kalmomi na lallashi a matsayin ka na shugaba domin ka faɗi wata kalmar za a daɗe ba a manta ta ba to shi ne wannan domin annabi alaihi salatu wasalam a rayuwarsa gaba ɗaya su ake ai koyi ne laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun uswatun ko uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira saboda haka su ake ai koyi da annabi a duka rayuwarsa a cikin gidansa a waje a tsarin shugabancinsa da ana so mu koyi da wannan to annabi yana kyautatawa waɗanda suke karkashinsa sannan ashe ya halatta idan na tashi ba shigar da aka ba ga wasu duk ba su ba za a ce kowa ya tasa ba za a iya haɗuwa a yi jami'i a wannan lokaci za a iya haɗuwa a yi eh ko da lokacin ya fita eh za a iya haɗuwa a yi wannan jami'i sannan wannan dalili ne akan cewa lallai sallah ana jera ta a wannan hadisi sanan muka samu cewa sallolin jera ta ba za a ce a yi wannan sannan a zo a yi wannan ba sannan ba mu manta ba ai annabi yana cewa man nama an salati aw nasiha ko wanda ya yi bacci gaban sallah ko ya manta lokacin da shi ne lokacin da ya kira to shi lokacin da suka kira shi ne lokacin da a gurin wanda ya manta ko bacci ya kwashe mun yi bayanin baccin nan zafin da yake ba wanda yake tashi bai tashi kwanciya wajen aka ba da kiran farko ba da shi muke ba wanda ya kwanta bacci da wani ya tashi farka wajen da rana ta kullu wataƙila ya sha maganin mura rana an samu wani abu ko ya yi aiki ya yi bai ma ji kiran sallah ba da ana samun irin wannan ana samu saboda haka da ya farka rana ta fito ko shi ne lokacin sa amma ba wanda ya mai da abun ada ba dabi'a ba yi yake ba sannan hadisin yana bayani akan kyawawan ɗabi'un annabi alaihi salatu wassalam ya fi kowa bai da goyi aikowar da duhu ya yayi zuciyar koya kowa ta waye ga ga su ba mai kyau da kai ba kyauta ga kyauta ba da farmato ba sallallahu alaihi wa sallam dabi'u da komai annabi ya fi kowa shi ne yake cewa abu na karshe a yana bayani hadisi yana bayani dangane da abin da aka jarraba annabi alaihi salatu wasalam da sahabbansa yarda Allah ta tabbata a gare su kuma suka yi haƙuri akan wannan jarrabawar da Allah ya yi domin na ba mu misali zafin da yake yanayi ne da aka shiga shi yadda sahabbai suke yi wa annabi alaihi salatu wasalam sai da ya kwatanta musu wa zai je ga domin halin kafirai ba wanda ya kai kowa tsorace shi saboda ga da da zo ga kuma kun san ji ana yi ga kaya ba shi da shi kafu ga yi wane ne ya gano fa ba ya ce ba ya dawo aljanna ta tabbata a gare shi yadda ake za aljanna nan ba wanda ya sai sai da nuna wani yake to kai kai ya nuna huzaifa ibn yaman sannan yake sai na miki duk da tsoron da nake ji yana cewa shi na ake tsoron mu je na tabbata kawai saboda haka wannan shi ne a dunkule to amma akwai wani abu da kun ga anan sallar la'asar kawai aka ci amma ya zo a hadisin sai na ali da Abdullahi dan Mas'ud a wani babu da baka mai da yazo a muwatta da sai ya yi Hibban cewa azan sai da la'asar azan da la'asar ne ma ba yi ba in waɗannan littattafan da muka faɗa su sun kawo Imam Tirmidhi ma ya kawo duka jina da isnadin munkadi ne an gane ko to shi ne malamin da ya zaka ko ba wannan da suka tashi ba da amsa shi kace kaga ba tin kawo ita fa kan da ya ji gwada ba kwana ɗaya bane ba kwana ɗaya bane cewa kai la'akar ta faru a wata rana Allah da la'akar ta faru a wata rana shi ke na amsa shi ke na gwada la'akar ta faru a wata rana Allah da la'akar a kwanakin da aka yi a kan da shi a wannan kwanakin duk an samu wannan matsalar domin wanda yake yake cikin tsoro kuma zai ce idan mutum yana cikin halin tsoro ba ka je ka tambayi in mutum bai san wannan bai je tambayi waɗanda Allah ya musu jarrabawa ta boko haram ka tambayi su za su biya ba su su ne muna faɗa wannan hadisi za su gane su tsanana wanda yake cikin halin tsoro kuma zai ce Allah ka aminta da su wannan shi ne a dunkule dangane da abin da wato karshen wannan babu sai babi na gaba babu fadilin jama'a ko fadilin salatin jama'a babu da zai bayani akan falalar sallah a cikin jami'i wa wujubiha da kuma wajibinta kun san malamai sun yi sabani wasu ce sallar jami'i wajibi wasu ce sunna ce muakkada wasu kuma ka ce a sharadi ne ma sharadi ne kamar su Dawud ibn Ali al-Zahiri su a gurin su da dinki sallah a jami'i ba ya da dinki saboda haka ba wani dalili da zai hana kai sallah a jami'i in ba da uzuri karɓar ba idan kai ba kai ba a gurin da Dawud ibn Ali al-Zahiri to bari mu ci mala ya fara da cewa fadail falala um daga cikin abin da yake kawo cewa lallai sallar jami'i tana da falala shi hadisin Abu Huraira da annabi yake tabatu bi kullu Allahu bi yadihi yawma la zilla illa zillu kasancewar wato wa rajulu kalbuhu ma'allakum bil masajid iska tiro wannan akan cewa falalar zuwa masallaci ne sun kawo wannan sannan abu na biyu suka ce rubuta ladan kamar da za mu biya a hadisi nan gaba ladan taku zuwa masallai sannan abu na uku suka ce wato tana cikin dalilan da za a kankare ma zunubi ita ba falala bayan takun sannan duk takun sai an kankare ma zunubi na zuwa masallai sun kawo wannan kiba sannan na hudu wanda ya fita zuwa ga sallah yana cikin kariyar Allah haka annabi ya faɗa cewa duk wanda ya fita zuwa ga sallah to Allah zai ba shi kariya sannan na biyar shine duk wanda ya tafi wurin sallah wanda ya tafi sallah kai kamar za a fara ba shi ladan yin sallah har ya je masallaci kafin ba a zuwa cikin in ya zauna yana jira daga dawo wata zuwa masallaci kuma in ya zauna yana jira lada ne sannan aka idan da sallah ya kuma gaba ya ci gaba da baki za mu biya a hadisi nan gaba to wannan shine a dunkule ina ga sai mu tsaya a iya nan saboda lokaci sannan a wajen kifa wanda suke cewa wajibi ne suna da hadisai da yawa da suka kawo ko maganganu da yawa da suka kawo shi ma za mu faɗi guda biyu ko uku kawai sai mu tallake mu ji da abin ke faɗa kan wajibcin sallar jami'i na farko dalilin su suka ce Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma raki'an warka'u ma raki'an shine dalilin su na farko cewa wajibi ne dalili na biyu wa idza kunta fihim fa aqamta lahu salat inda aka wajen ta ne sallah ne yayi to kai da kake zaune a gida kana danna waya ba za a dauke ba ko saboda jiki kawai ko wani taro wanda ya je a yaki ba a ɗauke mafi bai kamata a ɗauke wanda yake taron biki ko suna ba a gane ko yawwa sannan hadisin da yake magana a kan cewa hadisin abu dawud duk wanda aka kira sallah yana masallaci haramun da ya fita annabi ya hana hadisin abu dawud domin zai ba da lamba cewa wannan anya ba munafiki bane ko za a kai majinani kala kala mutane da yawa za su so sai aka zo sallah kawai su yi kullum haka yake to za a samu alamar tambaya saboda haka ba daidai ba ne sannan rashin sauƙaƙawa da annabi ya yi abdullahi bin umma maktum makawo ne ko baya gani wanda a basa wata wanda ta sauka a kansa wata rana ya ce ya rasulullah ina cikin jagora yanzu babu babu yanzu kan jagora ne sai yake cewa sannan hanyar da nake cewa akwai zazzabai gara muka abubuwa da yawa ya kawo yace na wato um shin zai iya zama a gida ne sallah sai annabi yace wasi har ya ji ya ce kaga kana jin kiran sallah har ta ma'un bidaa kana jin kiran sallah sai yake yi sai yake ba ji ka tawo sallah kawai alhali hanyar da yake bi bayan ga shi makaho da kwazazzabai ga buju na dabiru sannan ga rashin jan hanya na macizai da kunama hanyar da yake biyowa an gane ko inda dare ne ga duhun dare misali ga makanta ga duhun dare abubuwa da yawa amma da yake fa ajib malaman da suke cewa sallar jami'i wajibi ce wannan hadisi yana cikin umda manya manya hadisi da suke kafa hujja kace ka kalli abubuwa kaman guda hudu ko biyar a karkashin wannan zai nuna ma cewa lallai ba ta sauki abu na farko cewa ko kasancewar wannan sahabin makawo amma annabi bai taga maka ba sannan abu na biyu sai kasancewar ba shi da ɗan jagora annabi bai kyale shi ba abu na uku ni dan gidanka da masallaci yana da nisa sai dai ba su ya rasulullah ina da nisa abu na hudu shine kasancewar da bine tsakanin gidansa da masallaci kafin yanzu akwai guji daban-daban ka zai iya cin karo da gujiya sannan abu na biyar shine kasancewar kunani da wato abubuwa masu cutarwa da mutilai a hanyarsa abu na ƙarshe shine kibar sinni girman shekarunsa yana da shekaru ya bambanta ya tsufa kowanne ka kalle shi da ne amma annabi ya ce ka zo masallaci wannan na ƙara tana gane saboda matasa masu ƙarfi a jika da wani dalili kake tsayawa kai sallah a gida ko ban ta ba za mu zo mu ji hadisi ko mu sallah haka kawai ko mutum ya zauna wai saboda beran sa yana jiwo wani hadisi za mu zo mu ji wannan to bari mu tsallaka maganganun sa bai dai sabai ta ce akan bari ku ji yace faɗa akan sallar jami'i cewa kai ba taɓa samun wani daga cikin sabai ne rangwabe ba kaje karanta al-musannaf na Abdul Razzaq ko na ko na Ibn Abi Shayba ko kaji wanda sassauci da bai kai akan sallar jami'i ba wanda ya sassauci magana Abdullahi da Abbas Allah ya kara masa yadda shi cewa yi wato wani mutum ya yi tafiya takakkiya an gane ko cewa ya zo ya tambayi Abdullahi da Abbas cewa yana yin azumi na yini yayi sallar dare amma ba wani mutum ne yana azumin yini yayi sallar dare amma ba ya zuwa gari ya annabi Abdullahi da Abbas yace huwa finna yace dan wuta ne duk wannan sallar um yana sallar daren da kuma azumin da yake dan wuta ne haka ibnu Abbas yace ta kalmar ta ta kowace tsauni ma Abdullahi dan Mas'ud kuma da aka yi masa tambaya cewa yi wala kadar aitu za wa ma yatakallafu anha illa munafiqun ba'lumun nifaq mun zauna cikin mu huta bai ba wanda baya zuwa jami'in ba munafiki wanda aka yi wato ya yi kaurin suna da munafiki kamar kan su dan gari a su dan gari suna zuwa masallaci su tsaya a baya aka yi wasiya aka gane su saboda Allah ya ce wala kadar alimnal mustaqdimin minkum ولقد علمنا المستعجلين su idan an yi sallah ta kan sau bayan ke tsaya saboda mata ne a bayan jireka su ciki sai Allah ya ce mun san masu zuwa da wuri mun san masu tsayawa bayan ta da sallah masu su tsaya a bayan ta leka mata ta hannu ko ta baya to daga nan suka yi wasu ya gane sai suka daina zuwa sallah sai mutum ya zama zai ce wani uzuri ne eh ya rike shi kawai dawa ba dan Allah ya ce zuwa ba eh to kun ji wannan maganar magana ta uku shine sai na Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa me yake damun mutane da ba sa son zuwa sallar jami'i yace na rantsi da Allah ko dai mutane su rika fitowa jami'i ko kuma tura da zakalin da zai rika gane ko ya kire musu doya haka yake yayi amfani da wani hadisi da za mu zo mu ji shi nan gaba shi Abu Hurairah haka sai na Umar haka yake Abdullahi dan Abu Huraira kuma Allah ya kara masa yadda yake a cika kunnan mutum da narkakkiyar dalba shi ya fara kai ya gare shi fiye da ya ji hayya ala sala hayya ala sala kuma yake amsa ba gwara a samu dalma da kakkiya a cikin kunnan sa ya yi wannan sai na Ali Allah ya kara masa yadda da Abdullahi dan Mas'ud da Abu Musa al-Ashari da Hasan ibn Ali duk Allah ya kara musu yadda cewa sai man tabi al-munadi walam yujib min ghairi udrin fala salata lahu duk wanda ya kiran sallah bai amsa ba ba tare da wani dalili ba kamar rashin lafiya ko tafiya an banga wani uzuri babba to in ya sallah ba fala salata lahu ba to bari mu dauri ba Muhammad mutum ne yake shi kuma cewa yi lallai zuwa sallar jami'i farilla ne haka imamu Ahmad shi kuma imamu shafi'i yace ba wani uzuri da zamu ba wanda yake shi ko yake zuwa masallaci bari mu rufe da maganar ibnu hajar azahiri shi kuma cewa ba wani zunubi bayan shirka a ban kasa fiye da wato jinkirta sallah ga wannan lokacin ta daga shirka ce wannan a girman zunubi aka yi wani hali ne wayan nan maganganun kadai sun ishe mu bari mu shiga hadisin kai tsaye muji ana Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salatul jama'ati kalla a cikin jam'i afdal ta fi falala min salatul farqi fiye da sallar mutum daya fiye da sallar mutum daya wuce yake ne bi tabarin wa ishirin da daraja gani guda ishirin da bakwai da kuke cewa a guda shida lada ukuri daraja matsayi an fahimta da kyau saboda haka da da matsayi ishirin da bakwai abin da ya sa aka kawo wannan shi ne zai iya yiwa mutum ya yi sallah shi kaɗai misali a ba shi lada ɗari misali to ana nufin shi wanda ya ajabci wannan tsarin da kudin da muke da shi shi abu da shi wanda ya tallafa lafiya ya tafiya to sai an linka ba ladan da tawakkin da bako shi abu da shi idan ka ce kai ka ce ka ji a wannan an fahimta da ku in ka ce lada guda daya yi da ba da yake cewa matsayin ko promotion yawa yujtaba'i wa ikrimina daraja sannan malamai suka ce yujtaba'i wa ikrimina daraja me ake nufi da wannan shine shin idan kace sha ɗaya ta fi tara da nawa ta bita da nawa ta bita da biyu da biyu kaga wannan kai sai ka ɗauko da biyu to idan kace ashirin da bakwai ta fi ta fi ɗaya da nawa ta haura ta kenan to wannan littafin a nan gurin ba haka yake ba ai da jin da bakwai din tafi ta yawa saboda haka idan kai wannan ka rage wannan daraja ta jin da jira a ce wa eh shi bai taba na da abin da ya taba ba ko jin da bakwai din tafi ina abin da ba da nake faɗa cewa kada ka kawo wannan cewa yadda kai wannan littafin na na cewa wato za a rage guda ɗaya wannan hadisi yana bayani a kan wanda a fata a kan kuma wanda zai tallace mu sannan an yi mana bayanin cewa ana lullunta ta akan sallar mutum ɗaya abu na biyu ƙarfin ranar wanda ya tallace ta ɗaya yawancin da suke cewa in zai zama da kai kai kai kuma ana zo a yi wa ana zo a yi wa dawud bin abdul zani da yake zai zama da kai ba ko da kai ba domin annabi ya nuna abadiya da akwai wanda mutum da yake da kai ba za a wadanda ba duk da aka yi kudanci shi ta wannan zai ta damu cewa suna zai yi maka suna zai yi sarki wani ba su ke mutane saboda wanda ya yi abdul kaza wa kaza saboda haka shine dalilin sa a cikin hadisi kowa ya fake ya zakuro abin da zai zakula cewa duk da aka ce ta hafi to ikimin ce ta mata yi sai dai baka kai wannan daraja ba ina ba da an fahimta magana Dawud bin Ali Zahiri ko shakka babu an an fi karfin ta da dalilai sallar ta yi sai dai ba ta da daraja mai yawa idan ni sallar ki kadai kai daidai dare da ka ba ta da yawa shi ne abin da za a kawo kawai an bayyana da kyau ko yawa sannan domin suna cewa in da sallar da bace ba za a ba shi lada ko ɗaya ba ba zai samu daraja ko ɗaya ba da za a ce zai tashi jiro duk da ji annabi ya ce duk wanda ya sallar shi kadai da shi da wanda bai wani ɗaya ne sai ya ce amma afdal saboda haka sallar ta kai sannan abu na hudu da za mu koya a kai shi ne mahimmancin yin sallah da kuma girmanta da kuma gane cewa lallai ta tafagar tana samun fifiko da yawa za mu zo mu ji to ita mace ba yanzu ana magana akan wato mutum ya fito hadisin gaban muka zo sai ni bayani ita mace ba da aka ce wa salatu wannan wato wa buritu wannan khairul lahunna da annabi ya faɗi wannan to yaya ita ya ra'ayi da ita mu ji hadisi na gaba an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da aminta Allah tabbata a gare shi ya ce salatu rajuli fi jama'ati sallan mutum a cikin jami'i yudha'afu ala salati fi baiti ana ninnin kaga akan sallarsa da yi a gidansa kun ji ninki saboda haka sallarka a gida ma ta yi sai dai ka sani cewa kana bar da zalika kawama ne lada ne bai da yawa kuma baka san rashin yawan nasa ba daraja ce wacce baka san wani irin wato akwai tabbata kake kokowa yaya baka isa irin wata irin lamba za a baka ba to shine yake wato tudafu ala salati bi baiti ana ninnin ta akan sallar ta cikin gidansa wa fi suqihi ko a kasuwarsa 25 bi'ban dariqi 25 dariqi 25 to shine malai yake magana akan wannan cewa to wannan ya za a yi da wannan can gurin ya ce 27 nan ya ce 25 ya za a yi tsakanin hadisa wannan ya ce 27 wannan ya ce 25 sai a za a jama'a ya zan zo wasu cikarwa ya za a yi hadisa na ko ba cin karo ba cin karo tsakanin 27 da 25 tun da shi wannan daraja ya zai faɗa cewa za a ninka ninki 25 wannan kuma yace 27 an fahimta da kyau ko shine malai wasu malamai suka ce akwai maganganu da yawa da suke suka ce wasu suka ce wani zai je jami'i akwai wanda darajar da sai ta kai 25 saboda abubuwan da zai cika na nutsuwa da kushuri da kaza da kaza sai ta kai 27 wani kuma bai kai wani ta 25 sai da jami'in da suka bayar kenan wasu kuma suka ce a'a a irin abubuwan da za a faɗa yanzu na annabci hadisin su ne idan mutum ya cika gwargwadon cikawarsa gwargwadon yadda zai samu wannan darajojin har ya kai ashirin da bakwai ko ashirin da biyar bari mu ji hadisin kan lokaci ya cinye mu sai mu ji me malamin suka ce sai ce wa zalika wannan kuma aka zaka ce kamar ka ce me illa sababul illa kenan da aka ce yas'alunaka anil mahiyyi قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض هذا أنفع إلا كوكما قال الله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه كو إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن السلام حديث النبي ليس إلا تتسع haka hana mutane shan giya saboda tana kautar da hankali shine sababin illa da ake faɗa illa a ce a wato alhukum ya duru ma illati wujudan wa adama to illa dalilin da zai janyo a samu daraja 25 shine ne sai ce idza tawassa abu na farko sai yayi alwala mai kyau ba kana da wudu a kyautata alwala thumma kharaja ila almasjid kana ya fice ta masallaci wala yukhrijuhu illa salat ba abin da ya fito da shi sai sallah kun ji kan ko ba abin da ya fito da shi sai sallah shine ba da yake wajen alwala to idan yana da alwala ba aka kuma kiran sallah yana da alwalan magariba sai aka kira sallah sai kuma alwala ba da yake ce in ga dama ya nune ta kuma annabi yayi haka mai mai da alwala nuru da ala nuru ne haske ne ka haske eh annabi yayi haka yana da alwala ya kuma wuta in kuma kaga dama ka tafi kai kawai dan ne da alwala yana da fa'ida an fahimta da kyau ko yawa idan kai fadi mai in ba baka yi fadi mai kana tabbata alwalarka tana nan kuma wata ya halatta annabi ya yi haka to saboda haka sai yace kuma karaja ila almasjid sanne ya fito masallaci ba la yukhrijuhu illa sala ba abin da ya fito da shi sai sallah dan za ga wani idan ya tashi fitowa ko gidansa kace sallah za ki yanzu ki fito mi ka sallah bai saurare ta yanzu ba kai sallah a babba to to mu kamu yo mu tafi sallah bayan an idan da sallah to sai kuma yace yaya aka yi to wannan ita ce dabi'a ne ko kar wani ya zo ya fito da kai kawai yanzu zaka tafi sallah ya kai da kai a ya kamata kiran Allah ya fi naka eh ya fi naka cewa to ka zo yanzu ko wata kila lokaci ka baki cewa bai zo ba sai wannan lokacin kaga lokacin da muka da kai saboda na san lokacin sallah ka za to yanzu ka bari mu sallah kai kai babban zuwa kai kai to jira na anan ko mun ji abu nawa za mu muna sallah jira za ka ko ka je mu kare kuwa ya kai ka bu sallah ne yawa ai ko ka je zo da su ai so ake a gane yanzu kiran Allah ba dau ko za abu da kamar da muka faɗa a aje ga mana wato magar da muka yi a masallacin tafsirin mu na Allah ce kaga magar da ake cewa shi musulmi musulmi sun yi imani da Allah ba ba su yarda da shi haka wata da yahudiya take ko haka ga mana eh sun yi imani da Allah ba ba su yarda da shi ba haka take wata da yahudiya na'am an gane ko bari mu ƙara da hadisin naga sun dago mun wannan lokacin to sai yace thumma kharaja ila al-masjid la yukhriju illa sala lam yakhtu khutwatan ba wani taku da ji kun ji falala ana fito da ita illa rufi'at lahu biha daraja ba ce sai an daga darajar sa matsayin da wannan taku shi ka sabai su san gida ne da masallaci ko kuma idan za su fito su a hankali wannan abin da zai sa ka zo a hankali cikin nutsuwa shine ka fito lokacin da ba yanzu za a tayar ba eh to sai ga an tsara ka sai ka ta take ta tafiya ka a hankali wannan dukka ku ina da ni akwai sahabban da suke hijira suka koma wata unguwa mai nisa don su rika zuwa masallaci a kafa amma kuma wato mu za ka ga yanzu kowa ya fito kusa da masallaci kowa ya fi son sa saboda ya samu sauki kawai to idan Allah ya ce bace ka baka nufin gani wani lati amma wani lokacin kuma za a ga wanda ke kusan bace da gaske ba sun fi kowa da gaske kamata ya ce wanda yake kusa saboda ya tafi jiki kawai ya san ɗabi'ar limamin gurin da ladanin gurin ba zai ta zo wanda ya ji an tare ya to kamata ya ce ka kusa da masallaci kullum yana sauran gaba saboda kusancinka da masallaci sai annabi alaihi salatu wasalam yace wa huta anhu biha khadi'a sannan za a yanke alkhada'u da ban alkhadi'a da alkhada shine kuskure khadi'a kuma zunubi to fa dai sai an shafe mutum zunubin da yi da wannan takun da yi wane mutum fa idza salla idan ku yi sallah lam tazal malaikatu tusalli tusalli alayhi malaiku ba za su fice ba suna yi masa salati ne salatin malaiku mun faɗi wannan a tafsiri wani lokaci إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لو ذاك ثلاث ملائكة أقب بيتي الثناء عليه أقعب العالية على يحيى فلا سوى يبوه mala'iku su rike yabanka a cikin sauran mala'iku a sama ta ɗaya ta biyu ta uku suna wani dan wani ba Allah mutumin shi shi ta yabanka ko a Facebook yanzu aka rubuta cewa wani ya abu kirki daɗi yake wannan sana cikin mala'iku fil mala'il a'la to shine yabo to mala'iku za su je banka a junan ma da ma fi musallahu mutakar ka da wama a gurin sallar an kirawo sallar kun ga aje da mun gane wannan ba za mu matsa wa liman cewa lalle a tare sallah domin ka san inda kuɗi ake rabawa ba za ka ce a ce iya zaman ka iya kudin da za a baka haka ce liman wannan limamin mugu ne yanzu ne kai haka za a faɗa amma duk da ba kudi yake raba ba Allah Allah yake kowa kawai da a ce iya zaman da kuka yi da dadewar ku shine abin da zai sa ai ta zuwa a cewaye ai ta zuwa a cewaye to ba za a zo liman da zo da wuri ba to shine annabi zai ga mana wata kalma a wani hadisi da zamu biya an Allah ya ara mana lokaci cewa annabi yake da nama ake rabawa yanzu da kashi ake canjawa ba bayarwa kyauta ba to ba za a samu guri a gaba ba a ce tun na tsawon farko za a ba shi canjin kai wallahi ba za ka samu guri ba kana kallo ana kwana a ATM to ko ba ka gani kuma rijalan wani ta'am a wannan gurin to sai ce sai ce Allahumma salli alaihi Allahumma ighfir lahu aka malaiku za su ce to Allah ka gafarta wa wani la hawla wala quwwata illa billah Allahumma arhamhu Allah ka ji kan wani mala'iku za su ta faɗa wala ya zalu bi salati annabi alaihi salatu wasallam ya ce mutum ba zai kuce ba ana ta ba shi ladan sallah ai ta ba ka lada man tazara sala mutukar kana jiran sallah mutukar kana jiran sallah to ladan za a ta ba ka to kun ji ba bayan Allah ne jiran sallah ba huwa kan musalli kamar yana sallah ne abin da za mu koya da wato karkashin wannan hadisin abubuwa ne da yawa na farko an gaya mana cewa idan mutum zai fito lalle ya fito wato yayi alwala kuma ya tace ta alwala kamar yadda yake tabbata sifar alwala annabi alaihi salatu wassalam sannan abu na biyu ya zanto niyyarsa to abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maka mutum sarki ya yafe mana an san cewa sati mai zuwa ba mu da karatu ko sakamakon zaɓi da za a yi to muna roƙon Allah maka mutum sarki ya zaɓa mana shugabanni na gari Allah rinki sarka Allah madaukakin sarki karka bamu da zaɓin kawo kan Allah ka bamu waɗanda za su tausaya mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da gobin sa madaukaka duk wanda za su zama mana alheri da mu da ƴaƴanmu da ƙasar mu gaba ɗaya Allah ka tabbatar mana da su muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da gobin sa madaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alheri da waɗanda muka yi wasiya Allah madaukakin sarki ka biya bukatu Allah ka amsa addu'o'i muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da kofin sa wanda ka iyayen mu da malaman mu da tsare ba mu gidan da sai Allah ka ji kansu da barbara masu rai kuma Allah ka ba su ƙara ka ba su lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa kuncin rayuwa da talauci da ake ba ma da shi Allah ka yaye mana matsalolin da ake ba ma da su na girgizar ƙasa a ƙasar Siriya da turkiya Allah madaukakin sarki ta yayi musulmin da suka riga da da siya a cikin ta Allah da dukkan da riga bana mu kuma girgiza aljihu da muke fama da ita Allah ta yayi mana muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa waɗanda suka ta aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka tijala mu muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa matasan mu da suka kauta hanya Allah ka dawo da su wannan wajen Allah ka shirya mana muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa duk waɗanda suke mana wasiyoyi da addu'a Allah ka amsa mu akwai alhaji abdullahi umar da ya rashin shirkan da abu da yanzu kusan ajibi muna da kwallon madaukakin sarki ya yaje mu allah madaukakin sarki ya sa cikin tabuna muna da kwallon madaukakin sarki ya yaje mu kurakuran da gaba daya abubuwan da suka bani kuma allah madaukakin sarki ya kula da muna da kwallon da sunayen da kyawawa da kofin da madaukaka allah ka shiga al'amuran abubuwan da ba za mu iya ba allah ka iya mana اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kamar da muka faɗa kafin yanzu a ba karatu sai kafin da na sama kenan na bayan sa babu zafi amma akwai wata tambaya da na gani wannan tambayar da suke cewa da yamma ai labai akwai ma'aikatan zaɓe da yawa kuma mu mafi yawanci ka kamar ni da nake a ɗan nesa bayan ranar zaɓe ba na zuwa ko'ina na'am yan labai na'am na'am in ja Allah ta'ala yan labai ai mana abuwa yawa wannan mutum ne wannan tambayar shi ne suna cewa